الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا وقائدنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ɗan'uwa barkan mu da sake haɗuwa a cikin wannan karatu da muke gabatarwa wanda yake da alaƙa da ilmul qira'at da kuma yadda ake taujihi na ilmul qira'at ta fuskar lugha ta larabci da kuma ilimin balaga da kuma wato ilimi na shari'a ma'ana dai yana da alaka da ulumu shar'iyya da al'ulum al-lughawiyya mun yi muqaddima ta farko a yau za mu ci gaba da yin muqaddima tunda muna son mu kawo abubuwa da suke da alaka da wannan ilimin ta fuskar ka'idodinsa da kuma yadda ake taujihinsa sannan sai mu shiga cikin aikin gadan-gadan ba za a shiga ba haka kai tsaye ba tare da sanin ka'idodi ba da za a tafi a kansu irin wannan yana da illa kwarai da gaske yau za mu tashi ne akan menene ma'anar hadisin hadisi na manzo sallallahu alaihi wa sallam wanda muka yi bayani cewa ya sabka alkur'ani ya sauka akan harufa guda bakwai nuzulul qur'an ala sab'ati ahruf duk da yake hadisan suna da yawa cikin sahihul bukhari da sahih muslim da sauran littafai wanda wanda imam suyuti ya kawo a cikin al-itqad fi ulumil qur'an riwaya kusan 21 daga sahabbai na manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam kan cewa al-qur'ani ya sabka akan harufa guda bakwai to idan muka zo a cikin littafin ashamil fi qira'atil a'immatil ashr al-kawamil ya kawo ganganu kan wannan nan ma cikin dirasatun fi usul tafsir shi ma ya kawo bayani kan abinda ake nufi da al-ahruf as-sab'a yace al-maqsud bil ahruf as-sab'a amma za mu yi aikin littafin al-kamil fi qira'atil a'immatil ashr al-kawamil muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya kasance shi ne jagora gare mu a cikin wannan karatu da za mu gabatar Allah ya ba mu ikhlasi da dacewa da sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam a cikin ayyukan mu gaba daya muna fatan Allah subhanahu wataala ya samu kyakkyawan karko muna fatan Allah subhanahu wataala ya sanya aljanna firdaus al'a'la ta kasance mu kuma mu da mu da ku gaba daya an gane ko malam yake cewa ittafaqa jami'ul ulama malamai sun yi ijma'i sun yi ittifaki sun yi baki daya ala annahu la yajuzu an yakuna al-muradu an gane ko haula is-sab'a al-qurra kina haula is-sab'at al-qurra al-mashhurin malamai sun yi ittifaki cewa abinda ake nufi da al-ahruf is-sab'a ba ana nufin ba qira'o'i guda bakwai da sun ka shahara tunda ana ganin da malamai sai ga malami ya zaɓi kira'a ɗai ko biyu sai shi kawo bayani kansu to ibn mujahid in tabe akwai mujahid akwai ibn mujahid ibn mujahid malami ne na ilmul qira'at mujahid kuma malami ne na tafsiri kuma ɗalibin ibn abbas ne radiyallahu an muna ganewa ko sai ya hada kira'o'i guda bakwai cikin littafinsa to sai mutane sun kasa tsammanin waɗannan kira'o'i guda bakwai su kaɗai sun ka shahara akwai kuma imamu dani shi ma cikin attaisir sai ka kira'o'i guda bakwai ya hada su muna ganewa imamu shatibi da ya zo shi wake ne zai ya haddace attaisir sai ga nasar ne ba wake ba ne bai da sauƙi haddacewa sai ya yi shatibiya ya ce wa fi yusri hattaisiru rum tukhtisarahu fa ajnat bi aunillahi minhu mu'ammala to tunda malamai sun yi ta hada kira'o'i bakwai bakwai sai wasu zamana ai da an ka ce a harfin saba'a shine alqira'atu saba'a muna gane ko to wannan malam yake cewa shine wanda littafi ustaz al-doktor Ahmad Isa al-Mahsarawi wanda magana ba ita ba haka ake nufi ba kuskure na kamar shu'ara'ul jahiliya ne sai su wani tsammanin su bakwai a'a shu'ara'ul jahiliya ba su bakwai bane waɗanda an kada dai wasu sun hada bakwai wasu sun hada 11 eh wasu sun hada shidda wasu kuma sun hada 12 ma in ka diba ustaz Dr. Mustafa Saqa sha biyu ya hada ana gane ko to dan haka dai al-ahrufu sab'a ba shine al-qira'atu sab'a ba qira'atu sab'a daban al-ahrufu sab'a daban yace kama yadhunnuhu ba'd al-awam kama yadda sashen gaba garin mutane suke tunani wa kathirun minan nas da yawa daga cikin mutane li'anna ha'ula'il qurra as-sab'a domin waɗannan makaranta guda bakwai ko masu kira'o'i guda bakwai lam yakunu qad wujidu asna'a nuzulil qur'ani karim ai ba mu suwa kwata-kwata a lokacin da ƙur'ani ke suka balle a ce su ne ake nufi an gane ko? to ya kawo wa awwalu man jama'a qira'atil a'immati sab'a an gane ko al-imam abubakar bin mujahid to ya kawo wagga magana ba mun faɗi ta yanzu yanzu nan imam ibn abubakar ibn mujahid asna al-mi'ati rabi'a kenan wato shekara 400 zuwa sama المئة الرابعة كي يي ونا ايكن يتي توفا وقد ذهب العلماء في تفسير ذلك مذاهب شتى اما malamai sun tafi wajen fassara abin da akinda al-asr sab'a madhahib shatta wato madhhabobi daban-daban faqala abu ubayd abu ubaid ya ce hiya lokacin quraish ma'ana ya ɗauki abinda ake nufi da shi al'aharufin saba'a allahjatus saba'a kenan yare na laraba tun da su ba da laraba ai ƙabilu ne daban-daban ko ba karan bane ya ce lokacin quraish quraish ai an sai ita kabila ta manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam wanda ma har sura akwai ciki alqur'ani suratu quraish wadda ita ce li'ila fi quraish wa huzayl da wata kabila da ake kira huzayl wa faqif da sa'un ne da kabilar da ake kira faqif wa hawazin da hawazin wa kinana da kinana banu kinana kinana kinan wa tamim da tamim wal yaman da kuma yaman waɗanda su ne waɗansu malamai suka fassara da abin da ake nufi muna ji da kyau sun kace waɗannan guda bakwai da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce al-ahrufu sab'a yana nufin al-lahjatu sab'a wa qala ba'dhum sashin malamai kuma yace al-muradu biha abinda ake nufi ma'anil ahkam ma'anar hukumce hukumce da alqur'ani ya kumsa kal halali kama halal wal haram da haram biyu kenan wal muhkam da muhkam wal mutashabih da mutashabih wal amsal da al amsal misalai da alqur'ani ya buga wal insha da kuma al insha kama wato abin nan al insha shine mala yasduqu alaihi at-tasdiq aw at-takdhib abinda ba a iya cewa ƙarya ko gaskiya irin su at-tamanni wanda duk kuma cikin ilimin balaga zai gansu wal ikhbaru da ba da labari sun kace su ake nufi guda bakwai kenan waqila wadansu malamai suka ce al-muradu abinda ake nufi al-amru wan nahyu umurni da hani wat talabu da nema ka nemi ayi wani abu wad du'a da addu'a wal khabaru da ba da labari wal istighfar da neman a baka labari waz zajru da tsawatawa sun kace su ne abinda ake nufi an gane ko waqila wadansu malamai suke ce abinda ake nufi da al-ahrufi sab'a al-wa'd al-qawli na alkhairi kenan wal wa'id da kacewa alƙawarin azaba wal mutlaq da kuma al mutlaq wanda yazo sake wal muqayyad da wanda an ka dabaibace cikin alqur'ani al mutlaq wal muqayyad ko ba karan bane inda yace hurrimat alaykumul maitatu sai ce mi waddam kaga dan mun ya zuku ne bin jini mutlaqan amma cikin an'am sai ce qul la ajidu fi ma uhiya ilayya muharraman ala ta'imin yat'amuhu illa an yakuna maitatan aw daman masfuha kaga sai mutum masfuhan shine abin ne wa tafsiru da tafsiri bayyanawa an gane ko wal i'rabu da i'rabi wa ta'wilu da ta'wili ta'wili a wajen magabata in an kace ta'wili shine fassara babu bambanci tsakanin at-tafsir wa at-ta'wil amma at-ta'wil idza kuwa haqiqanin yadda abu zai koma wa rafa'a abawayhi 'ala al-'arshi wa kharru lahu sujada wa qala ya abati hadha ta'wilu ru'yaya min qablu qad ja'alaha rabbi haqqan kidan ba ya'ulu ilayhi al-amr amma cikin ilimin usulul fiqh idan an kace at-ta'wil shine sarful lafzi an zahirihi li dalilin yajibu al-masiru ilayhi ka canza lafazi ka canza masa ma'ana ka karban ma'anar zahiri saboda wani dalili can da ya bayyana gare ka ina fata ana fahimta ta ka ganin misali in muka ce innal ladhina ya'kuluna amwalal yatama zulman sai muka ce mi sai Allah ce mi inna ma ya'kuluna fi butunihim nara ba abin da suke ci illa wuta to kaga ko mutanen da suke cin dukiyar maraya a duniya anan mu muna gani ba wuta suke ci ko ba karan bane tunda ba mutan jahannama ce yake nufi kaga wutar jahannama ba kawo ta nan duniya ba ko ba karan bane to sannan kuma mu muna gani abin kudin da suke dauka suna ci abinci suke ci irin wanda muke ci in ma mun ce ya akuru ba ana nufin su ci da baki ba su yi amfani da su domin wani ya ce to bai ci duke ba amma ya shiga mota ya shiga AC to ai AC muka ne suna shiga kuma suna jin sanyi ba muka sun ji zafi ba ana gane ba sun malamai sun kace ukhbira bil aqli wa urida bihi al intifa kenan innal ladina yantafiquna bi amwalihim yatama akib wadansu malamai suka ce a'a saboda galibin abin da dan adam ya himmantuwa da shi shine ci shi yasa sai amfani da ci sauran kuma za su bi baya an tariqul qiyas maganganu ne na malamai mun gane ko to kaga dan dole mu yi tawili mu ce abinda ake nufi da naran sai ya ulu ila nar zai koma zuwa ga wuta sai ya zama to majazul mursal bi itibari ma sai ya kulu kamar yadda Allah ya ce a cikin suratu yusuf da yake ba da labari kala a haduhuma inni a rani hasiru khamra ya ce ni naga ina tatsar giya kaga giya kuma ba a tatsa ta kenan inni a rani a asiru ainihin domin da inabi ne ake yin tako da wasu itace ko ba mu ce da haci in nan tambadadden afirka na mayin burkutu da mayin cafalu na kasar burkina ala ayyata hal da ita giyar ba ita ake tatsawa ba za a matsi ƴaƴan itace na amar kaɗa su ba da mi su ba da giya kenan ya gaira tatsa giya ba ya gaira tatsa inabi wanda ƙarshe zai kuma mi zai kuma wannan muna ganewa to shi wanda shi ake kira ta'wi to sun kace waɗanda su ne ake nufi guda bakwai mun gane ko kidan an kawo ra'ayuka daban-daban mun ji ko kidan mutum duk yana iya lissafa su ya ga abin nan ko ina bakwai bakwai ne an ka kawo kafin karicin mu ci gaba da bayani malam ya ce ghaira annal imam annal imam ibn al-jazri cewa ibn al-jazri shi ibn al-jazri lam yaqtari bi hadhihi al-aqwal bai yadda da wadannan maganganu ba wali anna as-sahabata alladhina ikhtalafu domin sahabban da suka yi sabani wa tarafa'u ila nabi sallallahu alaihi wasallam sun ka kai ƙara zuwa wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sayyidina Umar da Hisham ko ba karan bane lam yakhtalifu fi tafsirihi ku su yi sabani wajen tafsirin sa ma'ana dalilin kai ƙarar ba sabanin tafsiri bane wala fi ahkamihi ko hukuncin sa wa inna makhtalafu fi qira'ati hurufi sun yi sabani wajen karanta harufin su ai shi sayyidina Umar harufan na yaji da yadda ake karanta kalmomi sun kai sabani shi ta kai ƙara ba sani ko mun fahimta ba to ibn al-jazri yace qala ibn al-jazri wala ziltu wanga magana ta ghayra anna al-imam ibn al-jazri lam yaqtali bi hadhihi al-aqwal magana ce ta ustad dr ahmad isa al-ma'sarawi da magana ibn al-jazri qala ibn al-jazri ibn al-jazri yace wala ziltu ban gushe ba astashkilu hadha al-hadith ina ganin wato rikicewar wannan hadisi ma'ana ma'anarsa ta fitowa a fili ta kasa fitowa a fili gare ni istishkal kenan ya rikitas inji malaman zauri shi yasa al-ahadithul mushkila za ku ga ana su ma bincike kansu kamar yadda ayoyin qur'ani wanda suke da rikitarwa su ma ana bincike kansu muna ganewa ko in muka duba ibn qutayba yana littafi ta'wil mukhtalif al-hadith sannan imam al-qahawi yana littafi mushkilul athar an gane ko kuma akwai wani Sulaiman ina ganin Sulaiman ko Dumaiji ne ko Dubaihi yayi risalarsa ta mastas a kasar saudiya a kan aljam'u bai na al'ahadisun mushkila fi sahihai akwai kuma wani ya rubuta risala ta doktora a jami'atu umul kura a saudiya a kan al'ahadisun mushkila alwarida fi tafsiri al-qur'an al-karim ina ganin wani doktor ahmad ko bin abdulaziz al-qusayyar almuhim musulma dai hadisi zaka iske wani lokacin akwai iskari ko tsakankanin su kamar da ana samun iskari ga zahiri tsakanin ayoyi ko kuma ya fito a tsakanin ayoyi da hadisai ne iskali yake ko kuma to cikin shi nassin ne an kasa gane biya ake so a ce kaga sai an yi bincike to yace astaskilu hadal hadith wa ufakkiru fihi ina yin tuntuni inji malaman zauri wa um'inu nazara ina ni'imta dibi inji malaman zauri ma'ana ina zarfafa tunani min nayyifin wa 30 sana sai da yayi shekara 30 da wani abu ku duba mas'aloli na ilimi yan uwa yadda malami zai ce maka wata mas'ala sai da yayi shekara 30 yana bincike kanta ma'ana ba wai ita kaɗai yake kanta ba amma duk lokacin da ya tuna shi sake bincike inda zai ganin wani abu ya yi bincike kanta ya ce hatta fata Allahu alayya sai da Allah ya mini buɗi kaga godiya ta Allah kenan ga kai alfahari da kanka yumkin an yakuna sawaban kaji adalci yumkin yana yiwa bai ce shi ne tabbas daidai ba insha Allah ta'ala in Allah ya so wa zalika addi tatabbatul qira'at yace na bi qira'o'in alqur'ani kullaha dukkan su sahihaha wadanda suke sun inganta wa shadhaha da qira'a shadha wanda bata inganta ba ta rasa shar'i daga cikin sharuɗa guda uku da muka faɗa a jiya wa da'ifaha da wanda take da'ifa wa munkaraha da wanda take munkara wanda matsayin ƙarya take shine munkara ko wanda kuma babu ba ta da kaman malaman qira'at sun yi wasi da ita fa'iza tilafuwa sai gani na ga cewa saɓaninsu yarje ila saba'ati aujuhin ba ya fita daga fuska abubuwa guda wukai la ya ruju an ha bai fita daga gare ta wa hadin yi al'aujuhu saba'a waɗannan su ne fuskoki guda bakwai zai kama ka bayani kuna gani ko? yawwa to don haka ɗalibin ilmi sai ya yi hatta ibn al-jazir yace al-awwal na farko an yakuna al-ikhtilaf fi al-harakat ya zama to sabanin qira'a cikin harakat ne wasali bila taghyir bila taghyirin fi al-ma'na wa sura ba tare da canzawar ma'ana ba ko ko sura ta kalima ba sai an canza rubutun ta ba an gane ko wannan shi ne taghyir da farko fi al-harakat kamar yahsabu da yahsibu yace bi fathi sin wa kasriha wasu qurra suna karanta yahsabu wasu suna karantawa yahsibu الثاني نبي أن يكون بتغيير في المعنى فقط يضمن تو معنى تاتنزا دون التغيير في الصورة أما صورة بتتنزا فتلقى آدم من ربه كلمات ابن كثير كانت فتلقى آدم من ربه كلمات إلى فتاة أمفلتين طب إمام الشاطبي كتاوى آدم فرفع ناصبا كلماته bikasirin walil makiyya aksun tahawwala kaga wasalin na canza amma in rubutun zamu yi duk guda ne ba sani ko mun fahimta ba da ka rubuta fatalaqa adamu min rabbihi kalimatin fatalaqa adamu min rabbihi kalimatun ai abu guda zaka rubuta wajen wasali na zaka canza shi yasa ce alama fiha min qira'atin tare da abin da ke cikin wannan kalimomin na qira'at wanda mun kawo bayani kansu الثالث abu na uku an yakuna fil hurufi a samu sabani kenan cikin harufa ma at-taghyir fil ma'na sai a samu ma'ana ta canza la sura amma surar bata canza ba surar kalima kaga hunalika tablu ko hunalika tatlu akwai taghyir fil huruf tunda tablu da tatlu ai ba dai bane wancan ba'un na wancan kuma ta'un ce ma at-taghyir fi sura tare da cewa surar za ta canza ma at-taghayyur fil ma'na ma'ana za ta canza la sura sura ta canza ba tablu da tatlu abu guda na in zaka rubuta abinda zai bambanta su wancan zaka samu na biyu ta'un wannan kuma zaka samu ba'u amma wajen rubuta wa tatlu da tablu duka abu guda ne ba sai ko mun fahimta ba cikin suratu yunus الرابع نهض أن يكون في الحروف والصورة أن يكون في الحروف عفوا الرابع نهض أن يكون في الحروف أسامو سباني تكيم حرفة ma'attaghayyuri fi sura sai a samu sabanin sura lal ma'ana amma ma'ana ba ta canzawa kenan wanga kishiyar wancan ce na uku shi an samu sabani ne cikin haruffa ma'ana ta canza amma sura ba ta canza ba shi ko na hudu an samu sabani cikin haruffa amma an samu sabanin sura amma ma'ana ba ta canza ba ga inda sun ka bambanta wato na uku ma'ana ta canza amma sura ba ta canza ba na hudu kuma sura ta canza amma ma'ana ba ta canza ba kama ihdinas siratal mustaqim kaga wasu qur'a suna karantawa da sinun wa inda sirati was sirati liqunbula bihaythu ata wasu suna karanta da sadun kaga da sirat da sinun da sadun ai duk abu guda ake nufi ko ba karan bane ma'ana kaga ba ta canza ba amma surar rubutawa ai da sadun daban sinun daban الخامس نبير أن يكون في الحروف والصورة a samu saɓani cikin haruffa da surar da ake rubuta su kamar wala ya tali ulil fadli minkum da wala ya ta'alla ulil fadli minkum na fata na hukunta ta'ala ya tali daban ya ta'alla daban ta fuska surar su ai sun canza don ba ɗaya bane ko ba karan bane yawwa kuma an samu canji cikin haruffa tunda nan ya tali alhamza ita zo ta biyu ya ta'alla kaga alhamza ta kuma ta uku السادس abu na shidda an ya kuna fi takdimi wa ta'khiri ya zama cikin rawi an samu ta'khiri da taqdimi da jinkirtawa da gabatarwa fa yaqtuluna wa yuqtaluna akwai qira'a fa yuqtaluna wa yaqtuluna alama fiha min qira'at kamar yadda ibn ya ce akwai qira'o'i as-sabi'u na bakwai an ya kuna fi ziyadati wan nuqsan zaka iske wata qira'a an samu ƙari wata an samu rage wa awsa da wa wasa ina fata an fuce kaga ausa wa ausa biha ibrahim walihi wa yaqub akwai kuma wasa biha ibrahim walihi wa yaqub duk da kina ibn al-jazri ya kawo shi fi ziyaratul nuqsan wallahu alam wanga misalin a fahimta ta yana buƙatar dan gyara tunda ausa harafi hudu ne wasa shi ma hudu ne sai dai ana iya cewa ƙari inda za a rubuta shi ausa harfi hudu za su bayyana amma wasa uku ne za su bayyana tun da shadda ce wancan ba ta bayyana dole sai an yi ɗaya bayan ɗaya sai an ɗaya shadda an yi harfi mai sukuni sannan za ta bayyana amma misali wa sari'u da sari'u wallazi da takhadu masjidan ziraran da kuma allazi da takhadu masjidan ziraran wanda ya fi fitowa a fili wallahu ta'ala a'lam to almuhimmi yace fa hadhihi al-awjuh as-sab'a la yakhruju al-ikhtilafu anha wadannan fuskoki guda uku duk kira'o'i ba su iya fita daga cikin su wannan ra'ayin ba dole bane mutane su karba shi ijtihadin shine yayi ko duk sabanin da an kai game da al-ahruf as-sab'a duk sabanin da an kai bai samu qur'ani da ya samu matsala Allah ya tsare al-qur'ani muna gane ko waɗansu daga ciki bustai akan wannan ra'ayi ba imamu suyuti a cikin al'itkan fi ulumin ƙur'an an gane ko a cikin annau'u as-sadis ashara nau'i na sha bakwai an gane ko fi kaifiyati inzalihi ta inda ya sauka yadda alƙur'ani ya sauka an gane ko sai ya kawo alhamisu wasu an gane ko kenan matsala abin da na 35 ya ce a'a fi inzalihi fi kaifiyati inzalihi ta yadda alqur'ani ya sauka yace malamai an yi sabani ikhtarafa an yi sabani fil hadith akan ma'ana hadisi ala nahwi abin nan ala nahwi 40 qawlan kaman ma'ana an samu sabani kusan magana arba'in duk da yake da ce kusan magana arba'in talatin da biyar ya kawo in ban manta ba kiran kaga wajen fassara ya ake rufi da alharfi sab'a akwai sabani a wajen malamai in ka duba kuma cikin mabahis fi ulumil qur'an misali na manna khalil khalil qattan shi ma ya kawo maganganu duk da yake shin in mun ka ce waɗanda sabanin da ya faɗa su ne ake nufi da al-ahruf sab'a wanda ibn al-jazri ya kawo shin alƙira'atul ashirar da muke da su shin an shafe su ko ba a shafe su ba shi yasa waɗansu daga cikin malamai suna da ra'ayin cewa waɗannan aharufi saba'a har yanzu akwai su gaba ɗaya kenan su ne alƙira'atul ashir su ne kira'o'i guda goma tun da wanga da ainihin ibn zuri yana taya kan wannan amma waɗansu malamai su ce a'a lokacin da sayyidina Uthman ya rubuta Qur'ani Qur'anin da an rubuta zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam shine an ka rubuta da kira'a goma amma bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Uthman ya tabbatar da mutane ne akan harafi daya kiran sai zaman to harafi daya shi yake dauke da ƙira'a goma sauran haruffan shiddan ba a yi aiki da su ba sai zama to an daina aiki da su ba sai ko mun fahimta ba to wannan yana da kyau ɗalibin ilimi ya san da irin wannan don abubuwa da inda in ka shiga cikin ulumul qur'an za ka yi ta cin karo da su in kuma baka san su ba yana daga cikin abubuwan da za a rinka kawo maka wato eh, shubha eh, kwarai da gaske yawwa kidan ka diba cikin al-itqan fi ulum al-Qur'an insha Allah nau'i na 16 al-khamis wa 30 kidan na 35 zaka iya ganin eh, maganganun da malamai suka kawo da kuma ra'ayukan da suka kawo wannan shi ya kawo mu bayani game da al-ahruf as-sab'a wanda suke da alaka da al-qira'at wato al-ashr kafin mu je gaba akwai wata mas'ala wadda tana da muhimmanci mun kawo dawabit na alqira'a ko ba karan bari mun kace tana buƙatar sharadi uku to ita qira'an nan wadda ta cika sharadin nan uku shi da ake kira almutawatir akwai almashhur cikin qira'at wa huwa ma sahha sanaduhu wa lam yablughu haddu tawatur wanda bai kai tawatiri ba wanda mun faɗa cewa shi ibn jazir ya ce sihhatu sanad ake bukata amma malamai sun saba mishi akan wannan akwai qira'a al-ahad wa huwa ma sahha sanaduhu wa khalafa ar-rasm aw al-arabiyya yan an ce al-ahad wanda sanadin shi ya inganta wa khalafa ar-rasma ko ya saba marubutun sayyidina Uthman aw al-arabiyya ko ya saba malarabci aw lam yashtahir inda al-qurra ko ko bai shahara wajen qurra ana kiranta qira'atu ahad amma shi kuma al-mashhur wa huwa ma sahha sanduhu wa lam yablugh hadd at-tawatur wa wafaqa al-arabiyya wa ar-rasm ya dace da larabci ya dace da rubutu shi ake kira al-mashhur sannan akwai ash-shad qira'atu hishab wa huwa ma lam yasih ma lam yasih sanaduhu wanda sanadin shi bai inganta ba akwai na biyar al-mudraj mudraj wa huwa ma zida fil qira'at ala wajhi at-tafsir abinda an ka kara cikin qira'at amma ta fuskar tafsiri ma'ana bayani kamar yadda ila inda qira'a ta sa'ad bin abi waqas walahu akhun aw ukhtun wa in kana rajulun yurathu kalalatan aw imra'atun walahu akhun aw ukhtun min ummin wanda ba shi kadai an kai ma wannan riwaya gare shi ba sabai da dama suna fasa domin nan min ummin ana magana ne ga ƴan uwa na uwa ina fata an fahimce ni domin su ƴan uwa na uba ba su ake nufi ba anan ina fata an fahimce ni yawwa an yi bayanin ƴan uwa ya to ya zo mutlaq shi yasa sai aka samu matsala amma sai malamai suka ce ana iya gane yadda za a yi a haɗa waɗannan abin nan tunda Allah ya bayanin yan uwa gadon yan uwa yastaftunaka qulillahu yuftikum fil kalala in imru'un halaka laysa lahu waladun wa lahu ukhtun falaha nisfu ma tarak wa huwa yarithuha in lam yakul laha walad fa in kanat tathnatayn falahum thuluthani mimma taraka wa in kanu ikhwatan rijalan wa nisaan falidhakari mithlu hadhi al-unthayayn kaga nan tunda an yi zancen dan uwa yana gado kaza kaza to kuma sai an ka cewa in kana rajulun yurasu kalalatan aw imra'atun wa lahu akhun aw ukhtun falikul wahidin minhum as-sudus fa in kanu akthara min dhalika fahum shuraka'u fi thuluth kaga da ya bambanta to sai kuma sun zo mutlaq dukkan su akhun aw ukhtun da ake tsanci to kenan wancan sai an ka fahimci can da an ka ce yastaftu laka qul illahu fikum fil kalala in imru'un halaka laysa lahu waladun wa lahu ukhtun wa lahu ukhtun shaqiqatun aw min abin kaga sai ayi taqyidikin shi nan kuma walahu akun aw ukhtun min ummin wa in kana durun yusu karata sai ai taqyidin shi ba sai ko mun fahimta ba kenan sai da mutu wannan kamar qira'a ce mudraj an kawo shi ne don tafsiri ba wai lafazin dan ya sauka ba kama hafizu ala salawati was salati al wusta salatu al asr kaga wannan mudraj ne kamar wadansu malamai sun cikin sahabbai sun fassara salatu al wusta salatu al asr muna ganewa ko shi da yan qur'ani so cewa cikin qur'ani a cikin hadisi an kara was salatu al wusta salatu al asr shi kuma wannan mudraj ne cikin qira'at ma'ana abu ne wanda sahabbai sun kai fassara amma su saboda suna da mummunan manufa sai ga sun kawo wannan muna ganewa da kyau ko yawwa shi kuma mudraj cikin ilmul hadith da'ifi na shi yasa ma imamul baiquri yake cewa wal mudrajatu fil hadith ma atat min ba'd alfaz ruwati tasalat an gane ko ana kiran shi mudraj amma da yake nan tafsiri ne fassara shi ma cikin ilmul qira'ata ai ba qira'a bane ba a aiki da shi amma dai ana kiran shi mudraj dan abun manta shi da sauran nau'uka wato na qira'a don haka mun faɗi sharuɗa na qira'a kenan ya zamanto ta yi muwafaqa da muwafaqatul arabiyya walau biwajhin muwafaqatu ihda al-masahif al-ismaniyya walau ihtimalan sihhatu as-sanadi bi shurutihi wannan sune abubuwa guda uku da ake son qira'a ta tabbatar kafin ta zamanto qira'a mutawatira ana karantawa da ita mun gane wannan ko kuma mun kawo abiyatu da ibn al-jazir ya kawo ajiya cikin wato tayyibat an-nashr an gane ko to yanzu matsalar da za mu tashi a kanta shin su waɗannan kira'o'in guda goma ya kamata mu san su an gane ko in mun ka san su ba wai mu ce mu san su ba wai mu kewaye sani da su tun da karatu ilmul qira'at karatu ne daga bukatar lokaci mai tsawo ko ba karan bane sai ka je ka karba ga malamai sannan kuma cewa tun tun daga bakar hanna sai ai wannan ɗan mintutuka ba za su isa ba ko ma ka da qira'a guda da karanta balle qira'at duka gaba daya da kuma aujuhul qira'at wanda galibi ya yanzu da yake an yi rubuce rubuce a da ilmin haka yake ba tare da sai an yi nazmu ba amma daga baya sai an ka kuma ana yin rubuce-rubuce akan nazm wa nasab wanda yanzu ba mafi yawancin jami'o'i na duniya littafi biyu ne ake karatu a cikin qira'at al-ashr as-sughra shine littafin ash-shatibiyya ta Imam ash-Shatibi wanda asalin sa dan kasar Spain ne baturi ne wanda ya dawo kasar Misra a can rasu kuma suna cewa makahuni baya gani sai kuma Ibn al-Jazri sai littafin ad-Durr al-Mudi'a to in ka hada waɗannan guda biyu an gane ko in ka haddace su sai zama to ka san qira'atul ashr as-sughra in an ce as-sughra nan ba ana nufin wata qira'a karama bace wata qira'a babba tayyibatun nashr kuma ita qira'atul ashr al-kubra in ka haddace ta ita baiti dubu ne da dan wani abu ita ma shatibiya dubu ne da yan kai ina fata ku ce tayyiba ita da 200 da wani abu to idan ka haddace waɗannan kamar ka haddace qira'atul ashr as-sughra wal kubra nan kafin mu shiga cikin karatu na bayanin su da an ka ce sughra ba ana nufin akwai kira'a karama ba a'a ana nufin wanda adda hanya biyu saboda hanyoyin ba su da yawa kubra kuma saboda hanyoyin da an karwaito suna da yawa shi yasa an kira su na tsayibatu nashr al-kubra dan mu gane wannan da kyau kware da sai kawai ne zo ya taho da wata shubaha ce cikin qira'o'in qur'ani akwai karama akwai babba shi yasa malamai suka ce ba a cewa sigharu suwar sai a ce qisaru suwar takaitaccen surori ga a ce kananan surori don wani da ya ji an ce kananan surori kenan ya zai rena alqur'ani ko ya kawo shubha duk da yake cikin alqur'ani akwai fadilun wa mafdul cikin qur'ani akwai wanda wani ya fi wani saboda qul huwallahu ya tabbata cikin hadisi ta'dilu thuluth alqur'an afdal suratin fil qur'an ita ce fatiha amma wannan ba da ra'ayi ake yi ba sai in nasu ne tabbatar da haka muna ganewa da kyau matsaloli ne wanda suna da hatsari musamman a wannan zamani matsalar da za mu tattauna a kanta za mu yi bayanin ƙura'in da waɗanda suka yo riwaya gare su sannan kuma miyasa kira'o'in ba a kira su da sahabbai ba ba a kira su da annabi sallallahu alaihi wa sai an ka kira su da waɗansu mutane waɗanda ba su ba me dalili ina fata ana fintata tun da ƙura'ani ai ba na ɗan adam ba ne na Allah ne ko insha Allah rabbul alami to waɗannan kira'o'i guda goma waɗannan kira'o'i guda goma yanzu za mu yi bayanin su mu faɗi waɗanda suke da kira'o'in da sunayensu sannan sai mu bayani alaƙar da ke akwai tsakanin kira'o'i na alƙur'ani sannan ina ganin daga nan za mu dakatar da wannan mukaddima bi idin lahi ta'ala yin akwai abin da ya saura daga baya sai a wato ƙarasa shi kira'o'i guda goma mun ce imamu shatubi ya kawo guda guda bakwai imamu ibn jazir ya kawo guda uku sun ka zan goma kenan kenan da haka kira'o'in da sun ka inganta a rike goma na ba bakwai ba imamu shatibi ya kawo sunayensu za mu ɗan yi ƙoƙari mu ɗan faɗi waɗansu abubuwa game da su imamu shatibi yake cewa jazallahu bil khairati anna a immatan lana naqalul qur'ana azban musalsala Allah ya sa kan kama wato waɗansu jagorori a in ba dan ba liman mai ba da sallah kan ba jagorori na ilimi na qira'at lana naqalul qur'ana azban musalsala sun ruwaito muna alqur'ani azban mai dadi yadda kasar ruwa waɗanda ake sha tatacce ruwa wa salsala wanda yake mai wucewa kin yace fa minhum budurun daga cikin waɗannan a'imma akwai budur jam'i na albaddu wata akwai masu haske kamar wata sab'atun guda bakwai qad tawassatat sama'al ula wal'adli zuhurin wa kummala katta wasaɗa sun shiga tsakankani sama al'ula wato sama ta ɗaukaka wal adli da adalci ma'ana an yarda adalcin su zuhuran suna haske wa kummulan kuma cikakken haske yace takhayyaruhum nuqaduhum kull bari'in nuqad masu naqadi na sanadi da qira'a sun zabe su kull bari'in dukkan kwarewa bari'a da ainun takhayyaruhum nuqaduhum kull bari'in wa laysa ala qur'anihi mutaakkila kuma duk cikin su babu wanda game da alqur'anin sa mutaakkilan yake cin abinci ma'ana babu wanda cikin su ya mai da qur'ani hanyar samun abinci ko neman duniya an gane ko shi da cewa yasa alqur'ani mutaakkila wannan ba shi ke nuna da mutum yana karantar ba haramun ne ya amshi kudin karantar da yara a'a shi abinda zaka amsa ya zamanto lokacin ka da kan bayar da karantar da ƴaƴan musulmai ko in kana limanci ko abinda ka kar ka sa niyyar kudin su ne gaban ka an gane ko in dai don kudin kake yi to baka da lada amma in dai a'a kai lokacin ka da kan bayar da karantar da ƴaƴan al'umma amma dan abin da ake baka saboda ka tsaya ka gudanar ka kai ma kana bukatar abinci kana bukatar kaza yau idan ba kai ma wa zai yi to in ba a samu mai daukar nauyin karatun ba to ka ce rana biyu ko daya na Allah ka je ka nemi abincinka in kana iyawa neman abincinka ya zama to da sahi da mare suka karanta su ko kuma a'a na zabi rana biyu zan ba da karatu fi sabilillahi wa rasulihi zuwa doka rana biyar kuma ka je ka nemi abincinka misali dan wasu na cewa Allah ya ce wala tashtaru bi ayati samanan qalila kina haramu ne kudin da ake ba malamai da laraba da sauran abubuwa yau shi mallan kasa zai ci ko mata zai kasa za ta ci saboda ba fahimci inda an ka sama ga eh abubuwan sai sai a hankali malam ka san fahimta abu ce mai muhimmanci ala ayyati hal sai imamu shatibi yace fa ammal karimu sirri fi tibi nafi'un karimu sirri mai babban sirri fi tibi a cikin al-tib shine turare sai ce nafi'u imamu nafi'a imamu nafi'a imamu nafi'a shine ake kira karimu sirri mai sirri abinda ake nuhi da sirri yace to fa zaka alladhi ikhtara almadinata manzila wannan shine ya zabi madina ta zaman wuri gare shi me yasa ake kiran imamu imamu nafi'a karimu sirri sun kace saboda saboda idan yana karatun alkur'ani wani turare ke taso a cikin bakinsa kamshi kenan to sai aka tambaye shi wai wannan turaren wani turare ne kake sakkuwa cikin baki ka zo kana karatu ya ce wala bai taɓa sakkuwan turare ba ya ce mafalkin manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama yana karatun alkur'ani sai manzan Allah sallallahu alaihi wa ce ya buɗe bakin shi sai ya buɗe bakin shi cikin mafalkin sai ya mai tofi a cikin bakin shi ya ce tun daga wannan rana da ya tashi ya buɗe bakin shi da karatu alƙulari wannan kamshi yake fitowa shi yasa imam shafi'i shatubi ya kira shi fa'ammal karimu sirri fi tsibi na fi'a fa za ka lalai tara madina ta manzila shi ya zaɓi madina ta zamanto wato wuri gare shi an gane ko imamu nafi'a bin abi abdurrahman almadani ya mutu hijira tana da shekara 169 ya mutu hijira tana da shekara 169 sai ya ce wa ƙalunu isa sun ma'ufmanu warshuhun bi suhbatihi almajdar rafi'a ta asala ƙalun wanda shi ƙalun ba larabci bane sun ce kamar icce mai kamshi ake kira ƙalu ko ku mutum mai tsananin haske icce mai kamshi ko mai daɗi sun ma'ufmanu warshuhun sannan usman warshe ba sunan shi bane sunan shi usman ya ce to bi suhbatihi almajdar rafi'a ta asala da sun ka abotkance shi sun ka samu ɗaukaka wadda take wato mai girma ta asala da alhamza ne ɗaukaka kenan kenan muna da imamu nafi'a wanda yau riwaya gare shi warsh da qalu muna ji ko kuma shi imamu nafi'a madina ya zauna masallacin manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai ibnu imamu shatibi ya ce wa makkatu abdullahi fiha muqamuhu huwa ibnu kathirun kafirul qaumi mu'tala makkatu garin makka abdullahi abdullahi ibn kathir fiha muqamu can da ya tsaya huwa ibn kathir shine ibn kathir kafirul qaumi mu'tala ya yawaita daukaka game da mutane ma'ana ya ce da mutane da dama wajen daukaka kafir daga kasuran shi ibn kathir nan alqari ba ibn kathir al-mufassir ba ibnu kathir alqari shine ya zauna a makka ya bar duniya hijira tana da shekara 120 muna ganewa shi ko wance ibnu kathir al-mufassir dalibin shekul islam ibn taymiyyah kenan bayan wanga da shekaru 400 ko 500 mai zuwa duniya dan mu gane bambanci tsakan kanin su mai wannan tafsirul qur'an al-azim da kace tafsirin ibnu kathir sai yace rawa ahmadul bazzi lahu wa muhammadun wanda yayi riwaya gare shi ahmadul bazzi an gane ko shine kiran imamul bazzi wa muhammadun da kuma muhammad ala sanadin akan sanadi ma'ana ba kai tsaye sun karwaito gare shi ba ba su daliban shi ne kai tsaye ba ta sanadi sun karwaito gare shi amma sai Allah kaddari waɗanda suka karɓo gare shi ba su shahara da sunan riwayar ba waɗanda suka karɓo ta suka sanadi su Allah ya ba ala sanadin wa huwa al-mulaqabu qumbula shi da ake kira akai malakami da qumbula ba waccan qumbula ba bomb wanda take tashi qumbul ake kiran shi an gane ko kina sai zaman to ibnu kasir waɗanda sun kai riwaya gare shi da imamul bazzi da imam qumbul an gane ko ya ce to wa ammal imamul mazini yusarihuhum abu amrin al-basri fa waliduhu al-ala wa ammal imamul mazini imamul mazini abu am sarihuhum ya an ce sarih na yana batun waɗanda ba mawali ba an gane ko sarih kenan balarabe wanda yake wato abin nan bai cuɗanya da wata kabila ba ko kuma bauta abu amrin abu amrin al-basri na garin basra fawaliduhu al'ala baban shi shine al'ala dama alfiya ce lamiya ita shatibiya kullun da lamun ta karewa baiti 1173 wa abiyatuha alfun tazidu thalathatan wa ma'a mi'atin sab'una zuhran wa kummala alarma da yayi kuri hadisi muna ji ko to imam al-mazini sarihum abu abd al-basri imam ne sun qira'at kuma imam ne a cikin wato lugha ya san lugha dama da shi da kisa'i shi kisa'i shi kuma shina na kufa imamu da cikin qira'at kuma imamu da cikin ilimin lugha nahwu an gane ko yawwa yake cewa abu amrin al-basri fa waliduhu al-ala afada ala yahya al-yazidi saybahu aslin fada abu ya zuba fada yafidu tara a'yunuhum a'yunuhum tafidu min ad-dam to an ce afada an kara al-hamza yana daga cikin ma'anonin da al-hamza take dauka in an kara shine abu ya zamanto yayi ta'addi amma ba dole ba sai ta'addi kenan afada ya zuba ala yahya al-yazidi ga yahya al-yazidi sai ba an gane ko kyautar shi sai da sinun ne sa'u sinun ya umba'u in an ce as-saibu shine wato kyauta nan kyauta ta ilimi shi kan ba kuɗi ba eh afada ala yahya al-yazidi saibahu fa asbaha bil azb al-furati mu'allala fa asbaha sai kasance bil azb al-furati da al'azb ruwa wanda yake tatacce an gane ko al'azb wa ma yastawi al-bahrani hadha azbun furatun ba azaba ake nuhi ba an gane ko al-furat kuma shine tatacce wa asqainakum ma'an furata mu'allalan mai shayarwa ya an ce mai shayarwa nan mu'allalan ba mai illa ba ko rashin lafiya mu'allalan daga ta illa ne shi da abinda ake ba mutum kamar yaro din bai da in mahaifin shi sun ta yi aiki sai ta samu dan wani abinci sai ta aji sai tana dan bashi ko wata alewa yanzu misali ko chokola ko chocolate sai ta dan gugunta ta aji da ya dan motsa sai ta dan bashi guda sai ya kada baki ya tayi yawo kayan ya dawo kuma a dauke wani bashi to ma'ana haka ne ya ta ba su ilimi sun kai tasha mai shayarwa ta ilimi ke Abu Umar Duri to wanda an ka ba Abu Umar Duri shi ne ma Duri Imam Duri wa salihuhum da kuma salih Abu Shu'aibin shi ne abu sha'aibu huwa susiyu daga susiyu an huta ƙabbala daga gare su ka karɓu kenan kaga su su karɓa ba daga abu amnin albasri kai tsaye ya hayal yazidi shi ya karɓo sannan su sun ka karɓo amma sai su suka shahara da zai an ka ce wanda sun karɓo riwaya ga abu amr sai a ce imamu duri da imamu susi ba a kashi ya hayal yazidi amma babu matsala malamin su ne ko ko da ma duniya ba ta san shi ba aiki Allah ya san aikin da yi dan haka kada mu dole sai an san ka ya ce to wa amma dimashku shami da rubni amirin dimashku sham sham ƙasar sham tana da yawa kamar yanzu dai da an ce sham galibi suriya ne muna galiba amma da suriya da filistin an gane ko yankuna ne masu yawa da duk suna ke ƙasar sham dimashku kuma shi ne capital kinsu ko mu ce headquarter har yanzu dimashku ake kiranta ita suke ce ma damas ko damascus an gari ko dimashko to ita dimashq din nan can ne ibnu amir ya zauna ana kiranta sham malamai sun kace daga shu'um ne shine hagu ash'amul baiti in ka zo ka'aba wannan yankin shina hagu yaman kuma shina dama ga ka'aba shi ko wancan yana hagu sai an kira ta biladu sham ai ash-shamu min al-baiti mun gane ko malamai sun ka faɗi in ma baka yarda ba ni na faɗa dawo wa amma dimashq ash-shami daru ibn amir ita ko dimashq ash-shami can ne gidan ibn amir yace fatilka bi abdullahi tabatu muhallala ma'ana wuri ne wanda yake yayi dadi ga bawon Allah muhallala yana abin sauka ko ko wuri ne bai dadin sauka hishamun wadanda sun kai riwaya gare shi hisham wa abdullahi da abdullah wa huwa intisabuhu shi kuma abdullahi na intisabuhu dangantaka shi li zakwada ana kai shi abdullahi ibn zakwan da arba in sun ce intasib ka danganta kanka ma'ana ka wadi kai dan wani gari ne ko kabila ko abin da ya kama da haka an gane ko yawwa akwai wani baiti ma ban so in kawo kisa shi tun da ba cikin abin nan ba amma in kun ka duba ku yi cikin cikin littafai ko internet wa muhaffafatul atrafi qultu lahu intasib qalat ma qatlul muhibbina haram amma ba wannan kisa sai dai wata rana in mun samu da bani na ga muku bakin nan da tsaya لذكوان بالاسناد عنه تنقل daga sanadi sun kai riwaya daga Abdullahi ibn Amir kaga suwa ba kai tsaye bane ina fata an fahimce kai hattara na abu shu'aibu suwa su su anhu taqabbala an kace nan ku sai an kace tanakkala na biyu yake cewa kuma dama sai an ce kafun sannan a ce mi sannan a ce nunu kaga taqabbala tanaqqala yawwa dan tabbaci tuka su wuce ba wa bil kufati al gharra'i shi ko garin kufa al gharra mai tsananin haske shine gharra yub'athu ummati ghurran muhajjalina min asarin wudu a garru shi ne mafi haske kenan to wa bil kufatil gharra'i a kufa mai haske minhum daga cikin waɗannan qurra da ya kwadi budurun sab'atun salasatun akwai uku ya faɗi hudu to yanzu da an ce uku din aiki bakwai kin sun cika to ga sunan zai baka bayan su aza'u aza'u da zalun sun yada an gane ko wa idza ja'ahum amrun min al-amn aw al-khawfi aza'u bih sai su yada shi daga nan an ka samu radio suna almiziya'u mai watsawa za a situhu sunan shi ya yadu an gane ko to a za'u sun yada ai sun yada ilimi faqad da'at ta tashi wannan qira'at ke da'at an gane ko da'at shazan ma'ana ta tashi da kamshi nan ba da'a bane da abu ya bace ko ya tozarta da'a shazan abu ya tashi da kamshi shazar wajen kamshi wa karamfulan da kuma kamshi irin na karamful shi ne muka ce ma karamfani ko wasu na ce mai gano ko to shi karamfanin da larabci na karamful ne ya aka ce karamfani wasu kuma ga ya ba su halasun ka ce gano ko ma'ana kamshi take suke tashi da shi su waɗannan kira'a suke ya ce to fa amma abubakar to shi abubakar wa asimu nismu sunan shi asim an gane ko فأما أبو بكر أبو بكر وعاصم اسمه شيك عاصم سنشي فشعبة راويه المبرز أفضل أنقالكو كنان أبو بكر سنشي عاصم أنا كنش عاصم شعبة ɗaya da suna sun karo riwaya gare shi rawihi wanda ya riwaya al-mubarriz wanda ya bayyana shine barraza wa tara al-ardh barizatan afdala shine mafi fifiku nan ba ana nufin ba cikin ruwa cikin shi wani ya fi wani ba haka ake nufi ba a'a nan baiti ne yake cikawa muna ganewa saboda sai ce to ai ya ce afdala kenan shu'ba ya fi hafs ba haka ake nufi ba nan kowane shi na son shi kowane ƙari sai ya saman mai garin shi kuma koko in rawi na ya saman mai yabon da ya yi shi ya ce to wa zaka ibnu ayyashin zaka shine ibnu ayyash أبو بكر الرضا أبو بكر الرضا وحفص أنقال يقول حفص وبالإتقان كان مفضلا شيء زمنته بالإتقان دقيا تنتن تكراء دقيا تكراتو كان مفضلا أم في فيتا شكاقر سيد زمنته دا أفضل دا مفضلا تشير ولا أم في فيتا دان ديكا ويتكاني معنا أبين في فيتا ولي أتكين إلم دان دوان دي سان القرآن يا أيكي لشيبا بكمشي خيركم من تعلم القرآن وعلم حديث ne sayyidina Uthman radiyallahu anhu yana cikin sahih Bukhari daga manzo sallallahu alaihi wasallam wa hamzatu to qari'i na kufa tunda mun samu asim da waɗanda sun kawo riwaya gare shi shu'ba da hafs wa hamzatu shi ko hamza ma azkahu min mutawarri'in kai mamaki in an ce ma af'alahu shehu ta'ajjub ne da ma da af'il bihi Allah ce asmi' bihim wa absir yawma ya'tunana kaga asmi' bihim kai mamakin jinsu sannan kuma ma azkahu ma af'alahu kamar da ce fa ma asbarahum ala nar kai mamakin hankulin su game da wuta to nan da ce fa ham wa hamzatu shi hamza ma azkahu min mutawarri'in kai mamakin tsarkaka shi min mutawarri'in mai cancini alwara'u shine malaman zauri suke fasara da cancini gudun duniya amma gudun duniya wanda shari'a zai da shi ba ba kai gudun duniya wanda shari'a ba ta da shi ba ka azabtar da kanka kace ba ka yan aure ka kuma ka zan irin ruhubaniyawa irin da kiristoci haka kuma kashe kuma kana luwaɗi ko kana zina da koyi Allah bai da wannan ba to shi Hamza imaman shugaba ne ai ba shi kada imam ba tunda ya ce da Allahu bil khairati anna a immatan saburan mai hakuri ai ba shi kada ga hakuri ba duk mai karantar da Qur'ani sai ya gama da hakuri dan ganin akai baka da aiki tun zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ga matsala akwai tawa wa qala ar-rasul ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadha al-qur'ana mahjura mutane duk inda aka neman lahira da ake neman daraja ta ubangiji da yarda Allah babu su inda za a samu yardan mutane nan da aka samu su inda aka samu kuɗi nan da aka samu su inda aka samu matsayi na girma a cewa ne an yi nomin shi kaza ko wani an bashi matsayi na siyasa kaza ko rawani kaza nan da aka samu su ko ko inda aka samu mata masu kyau nan da aka samu mutane in dai ba waɗanda za ka zance ba to ba ka samu mutane da ka zo ko zancen ƙur'ani sun barka sai dai ka daure kai za ka kai labari ba su ba wanda duk ya bar Qur'ani ƙarya ta kare wa man a'rada an dhikri fa inna lahu ishatan banka duk in ka ta neman duniya da yawan waɗanda sun ka ta neman kuɗin sun ka bar Qur'ani su bu samu kuɗin ba kuma su bu samu Qur'ani ba da yawan mutane sun ka je neman girma ya kowa zai samu in masarauta ce dan masarauta na akwai wanga sarki da wanga sarki da wanga sarki iya nawa gare su kowanne kuma shina so cikin mutum dubu ko dubu biyar dan wata masarauta tana iya sun kai yan famin sun kai dubu goma to cikin su mutum guda na zai samu an ka gani in kuma mace ta za a canye kudin ka ma baka arbinta sai an tattara kudin mutum 30 mutum guda da zai arbinta ko mutum 50 kaga kai ka shiga cikin caca baka ba ubanka dana 100 ba ka tai ka kashe wasu mutane biliyan 5 kuma ka to ka ce wai an cuce ka kaza kaza kaza wallahi mun addu'a ai albarka kai da baka yi taimaka ubanka dala 100 ka ba wani mutum miliyan 5 saboda kai ce kuma baka arbinta ko ka ce ima addu'a kai albarka ka dai tuba dai ka gyara dai zan ce ba in kana son kai albarka muna gane ba yawwa to wannan shi ne eh ko kuma ka auri mace an gane ko wannan ba irin masarkin wasu malamai sun ce ba a yi shi game da alkur'ani duk abinda kur'ani ya kawo ba a masar da shi don saboda wani abu da duniya malamai sun hana irin waɗanda abubuwa da muka yi a yawon abu su shiga ayin kur'ani da rufin kur'ani malamai sun ce ba a yi haka don cire kur'ani da gaskiya ke shi akwai malami da ya littafi na ganin kasan marokuna kan wannan matsala ne ala ayyati hal abinda nake son in ci shine cewa in dai duniya za ka bi karshe wahala din za ka yi shi yasa za a ci kuɗin ka wajen neman girma a canya dukiyarka kuma baka samu girman ba ko ka aure mace ko ko a ci kuɗin ka baka aure ta ko ko ka aure ta kuma ta ƙara narke abin da an gare ka in ta ƙare kuma ta gudu ta barka ta arme wani ga ka kaciya ce da damare ce ta taho ta yi wanka ta shiga mota in su ta koma abinka su biyo su iske ka zaune ka aza tebur su maka gaisuwa su wuce da ita da wuri dan nan tension ta buge ka kai paralize kuma ka halaka kuma babu ruwan Allah da kai to imamun saburan don haka ka yi haƙuri game da alƙur'ani sai an yi maka kallon reni yadda kaga an yi ma annaba kallon reni da sahabbai kai da ba annabi ba kai sahabi ba kai tabi'i ba kai tabi'i tabi'i da ba da an yi dariyar ka ko an kushe ka ko an zage ka ko an yi ma wani abu hanyar su ce ka ɗauka babu wata matsala almuhimmu ka dai tsaya ma gaskiya ka rike qur'ani kai aiki da shi kuma ka nemi duniya da alqur'ani komai Allah zai baka imamun saburan shi hamza shugaba ne mai hakuri lil qur'ani murattila mai yawan karatu alqur'ani kuma kage ba shi kadai yake karatu alqur'ani ba sun kace abin da yasa ake kiran shi mutawarri'a mai canceni muna ji da kyau mai canceni malamai suke cewa saboda in yana yana da kamar yana balaguro to daga garin da zashi hanyar da yake bi ko kaya ne yake kai hakan ga na kasuwanci ya duki kaya zuwa wata kasuwa kun san wani lokacin na saman dabbobi da ake tafiya to da an ka ce mishi mutawarriqin bai cance ni hanyar da yake bi duk garin da ya bi in ya san garin yana da dalibi to ko ruwa shi ke bukata bai tambaya wannan garin sai shi gaba saboda yana tsoron ya kwankwasa ya zamanto gidan dalibin shi ne sai dalibin shi ya kawo mai ruwa ya zamanto ya amshi wani sakamako game da karantarwar da ya ma dalibinsa to muku yanzu ba sai dai Allah shi gyara to waɗanda sun kai riwaya gare shi rawa khalafun anhu khalaf yayi riwaya gare shi wa khallad da khallad alladhi rawahu sulaimun wanda sulaimun yayi ruwaito mutqanan wanda an kyautata shi wa muhassalan kuma an tabbatar da shi a ilmanci kaga su ma ba kai tsaye bane wanda ya ruwaito daban amma su kuma sun karbo daga gare shi kuma Allah sa sun ka shahara da shi wa amma aliyun to shi ko aliyu fal kisa'iyu na'atu sifar shi kisa'i shi kisa'i ba sunan shi bane sunan shi aliyu don me an ka kira shi kisa'i lima kana fil ihrami fihi tasarbala saboda abinda cikin harama fihi a cikin shi tasarbala ya lulluba da shi sai ta da kisa kisa shine bargo duk abinda kan lulluba da shi ana kira shi kisa abinda zaka samu cikin ka don ka kira shi kisa'i saboda ya tsaye da bargo wanda tana yawa mutane ba su saba tana da irin wannan ba to amma ba a sa almakhit ma'ana tana yawa sai ya tukke ta bargon yayi harama da shi sai an kira shi kisa'i ka san duniya duk in kai wani abu da kan bambanta to za a kira ka da shi rawalai suhum anhu abul harith ar-ridha wanda yayi riwaya gare shi abul harith ar-ridha shi yayi riwaya ga shi al-kisa'i wa hafsun huwa duri hafsu kuma shine duri kenan duri imamu duri yayi riwaya ga imamu al-kisa'i na fata an fince ya ce wa fi zikiri katkhala kuma a cikin ambato ya gabata shi duri din an an faɗi shi ya ce abu amrihim shi abu amr ibn al'ala wal yahsabi ibn amir da ibn amir al yahsabi ya ce sarihun su ne larabawa tatattu wa baqihim sauransu a haqa bihi wala wala an ci ya kewaye da su ma'ana nan ba dan kabilanci ka wannan ba dan shi nuna baka nasaba su da dangantaka su muna ganewa to don haka kiran waɗannan su ne ƙurra guda nawa? guda bakwai yawwa to yanzu sai sauran guda uku shi imamu shatubi bai kawo guda uku ɗin ba ibn al-jadri cikin azzurrul mudi'a sai ya kawo su sai yake cewa abu ja'farin an hubnu wardana naqilun abu ja'far wanda ya yi riwaya gare shi ibn wardan kaza ka ibn jammaz haka ibn jammaz sulaiman zulula sulaiman ba abucin daukaka kenan waɗanda sun kai riwaya ga abu ja'far ibn wardan da ibn jammaz wa yaqub qul anhu ruwaisun wa rawhuhum shi kuma yaqub na biyu kenan waɗanda sun kai riwaya shi ruwais da rawh wa ishaqa ma'a idrisa an khalafin tala shi ko ishaqa da idrisa su sun kaura daga khalaf shi da ake kira khalaful ashir wanda shi khalaf ya yi riwaya ga hamza can shi na cikin ruwa kuma yana da kira'a tashi ta daban shi yasa ce wa ishaqa ma idrisa al khalafin tara muna ganewa da kyau to waɗanda su ne qurra guda goma yanzu idan zamu yi bayani akan su a gurguje sai mu ce imamu nafi qira'a ta nafi' wanda ya mutu hijira tana da shekara 169 waɗanda sun kai riwaya gare shi nafi' da qalun ko mu ce qalun da nafi' kamar da Imam Shafi ya kawo su qira'a ta biyu ta Abdullah ibn Kathir al-Makki wanda ya mutu hijira tana da shekara 120 waɗanda sun kai riwaya gare shi Imam al-Bazzi da Imam Qumbul in mun ce riwaya ba dole sai kai tsaye ba mun yi bayanin wannan an gane ko sai kuma qira'a ta uku qira'a ta Abu Amr ibn al-Ala al-Basri wanda ya mutu hijira tana da shekara 154 waɗanda sun kai riwaya gare shi Imam Duri da Imam Susi ba dole ba sai kai tsaye muna bayanin wannan sai qira'ata Abdullah ibn Amir al-Yahsabi ash-Shami wanda ya mutu hijira tana da shekara 118 an gane ko waɗanda sun kawo riwaya gare shi Hisham da Abdullah ibn Zakwan an gane ko sai qira'ata Asim an gane ko Abin Najud al-Asadi al-Kufi shi kuma ya mutu hijira tana da shekara 127 waɗanda sun kawo riwaya gare shi wato Imam Shu'ba da Imam Hafs sai kuma ƙira'a ta hamza bin habibu zayyat al-kufi wanda ya mutu hijira tana da shekara 156 waɗanda sun kai riwaya wato gare shi khalaf da khallat sai ƙira'a ta ali bin hamza an-nahwi al-kisa'i shi kuma kisa'i ya mutu hijira tana da shekara 189 waɗanda sun kayo eh, riwaya gare shi eh, abin nan eh, eh, abul harisun riba an gane ko kisa'i abul harisun riba da kuma ha- eh, adduri hafsun duri muna fahimta su sun kayo riwaya gare shi to sai kuma ƙira'a ta takwas ƙira'a ta abi ja'far yazid bin al-qaqa al-makhzumi al-madani shi kuma ya mutu hijira tana da shekara 128 su ko wanda sun kawo riwaya gare shi ibnu wardan da ibnu jammaz sai ƙira'a ta yaqub bin ishaq al-hadrami wanda ya mutu hijira tana da shekara 205 wanda kuma waɗanda sun kawo riwaya gare shi eh, rauh darwais sai kuma ƙira'a ta khalaf bin hisham bin sa'alab al-bazzar al-baghdadi wanda ya mutu hijira tana da shekara 229 wanda shi kuma wanda sun kawo riwaya gare shi ishaq da idris waɗannan su ne ƙira'o'i guda goma waɗanda sun ka inganta mun faɗa shatubiya tana da hanya guda biyu biyu tsayibatun nashar tana da hanyoyi masu yawa muna gane ko duk da yake kuma akwai ta- ita tsayibatun nashar saboda hanyoyin ta waɗansu ana ganin suna da rauni akwai tahrir abin da tsayibatun nashar kina an yi tahririn waɗanda an ka fitar malamai suka tahririn su an ka tabbatar da su to waɗannan su ne kira'o'i guda nawa guda goma waɗanda sun ka inganta daga annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to me yasa kira'o'in ba a danganta su zuwa ga manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ba ko yasa wa dangata su ga sahabbai ba sai an ka dangata su ga waɗannan mutane kuma ba magana sota ba a'a kowanne daga cikin su ana ganin ma su waɗannan sun san qira'o'in ibnu amir an ce in yin zamana a dimashi duk qira'o'in guda goma yana yana karantar da mutane da su ba wai dan bai san waɗannan qira'o'in ba amma kowane qari'i sai ya shahara da karatu da wata qira'a zaka iska wata qira'a kahin jin dadin ka karanta da ita ko da ka yi qira'o'in daban-daban ko ba karan bane to sai ya shahara da karatu da na kira'a sai an kasa mata kira'a ta fula domin sanadin ta an ga dauka karshe zai zai ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam amma wani ya shahara da kira'a kaza to sai an ka dauke shi da ita sai an kasa mata sunan kira'a wani muna gane wannan da kyau shi yasa dan an ce kira'a sahabi ce ba matsala bace shi sahabin ba shi ya kirkiro kira'a ba ya karɓo ta ne daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam dan an ce kira'a manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi ya zo da alqur'ani amma asalin shi magana Allah subhanahu wa ta'ala ce don haka kawai ne zo maka da shi wahayi ce don me za a ce kira'a na wani da tawani da tawani a'a shahara ne da karatu da wannan kira'a sai an ka danganta ta zuwa da shi wannan mutum an gane ko to kun ji qurra guda goma da waɗanda suka yi riwaya gare su insha Allah ta'ala muqaddima bata kare ba sai gobe in Allah ya kaddar mu na cikin masu rayuwa za a zo a karasa bayani akan su kira'o'in nan ya ake ya alaƙa take tsakankaninsu ta fuskar ma'ana ma'ana za mu zo mu gani shi shi ilmul kira'at game da ilimin tafsiri ya alaƙa su take na biyu shi ilimin taujihul kira'at a gurguje ya ne ake yin shi tunda baka shiga abubuwa sayar da ake yi ba kaga sai ka faɗa cikin halaka don dama in kana da taurin kai sai ka ce ka iya sai a barka da ka shiga sai a gaba ka iya ba kaga sai a yi dariyarka ko ba ka dan bane tunda mutanen zamani yanzu ke ta gare su kuma wasu su ko taurin kai gare su to in kana da taurin kai malam bahaushe ce kallo ko da kwanci bai gagara ko yana gagara arama arama bakar kallo da kwanci yana gagara to shi yasa in kaga mutum da tunkara waɗansu abubuwa an kace mai bari ya kiya to shikenan sai a sama ido an kace ko baje bari ba zai ji oho ko ko ko bai ko eh uwar bari ko to shi kenan to Allah kai muna sani kenan insha Allah ta'ala gobe nukta guda eh, biyu suka yi muna saura kuma bai dace a fara karatu ba ba a taba su ba ita ce mas'ala ta eh, ilmul qira'ati da alaƙa shi da tafsiri na alqur'ani mai girma an gane ko yadda ake taujihin qira'at a cikin ilimin tafsiri sai kuma eh, taujihin na qira'at musamman da alkur'ani tunda za a yi taujihi da alkur'ani taujihi da luga taujihi da balaga ya ne ake yin to wajen taujihi da alkur'anin nan suka yi bayanai masu yawa shi taujihi na balaga da na nahau bai da matsala in ka san ka'idodin nahau za ka gane wagga qira'at ta karanta da fa'ili ko da maf'uli ko kuma in sarfuna in ya canza wanga qira'a ta karanta da wazani kaza wanga ta karanta da wazani kaza in balaga ce wannan qira'a tana da alaka da balaga ka'ida ta balaga kaza muna ganewa ko sai kuma in da alqur'ani ne to nan ne za a fassara bayani ya ake taujihin qira'at da alqur'ani saboda wani fanni ne wanda galibi ko masu taujihin qira'at da yawa wadansu ba su tabo shi ba ko su tabo yadda ake yin shi ina fata an fahimce kenan za a zo dai ayi bayanin alaka qira'at da tafsiri da yadda ake taujihin qira'at da ɗan takaitaccen tarihi akan shi in Allah ya sa waɗannan sun kammalu bi iznillahi ta'ala bi iznillahi ta'ala sai a shiga cikin ilimin taujihin qira'o'i na alqur'ani mu gani gurgudun abinda Allah subhanahu wata'ala zai bamu yadda muka fara lafiya muna fatan Allah ba mu iko mu kare lafiya kuma muna fatan Allah subhanahu wata'ala ya taimake mu a cikin al'amuran mu gaba daya na ya kamata mu dakanta sai gobe idan Allah ya kaddara abinda muka faɗa zaman turidi Allah shi ba mu lada wanda mun kai kuskure Allah subhanahu wata'ala ya gafarta mana subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh